nan don mu samu sauki Allah da ya tayi dunkule fatiha aya bakwai a bismillah Allah ya daure su in ka lissafa za a ga harafi bakwai in ka ce bismillah iya nan ka tsaya ma to ka sauke littafi ɗari da hudu gaba ɗaya baka buƙatar duk littafi na Allah ka gama sauke su da ka ce bismillah to littafi ɗari da hudun duk ka sauke su saboda samun sauki sannan kuma idan ka ce bismillah nan Allahu din wannan na bismillah harafi hudu ne wannan harufa guda hudu ɗaya wannan harafin ya ɗauke sunan Allah dubu ɗaya ɗaya wannan ya ɗauke na annabawa dubu ɗaya ɗaya ya ɗauke na mala'iku dubu ɗaya wannan dubu ɗaya da aka raba littafi ɗari da hudun gaba ɗaya hakurin ne ya ɗauka to in ka ce bismillah kaman ka kira Allah da sunansa dubu hudu kuma kaman ka karanta littafin Allah ɗari da hudu saboda haka duk mutumin da ya ce bismillahir rahmanir rahim kana da bukata kai miliyan ɗaya ka daure ka yi to a duniya gaskiya wahala sai dai Allah ya ɗora ma dan ka samu lada a lahira amma a duniya rufin asiri da kake so Allah zai maka kuma mun ba ku shi eh kuma wanda ba zai iya wannan ba ya duba ya daidai gwargwadon sa amma dai wanda zai daure ya miliyan ɗaya na bismillah a duniya kai alardin sai an kalle ka Allah zai sa ma tufafi na kwarjini to wannan mu aka ba sauran al'umma sama duk mutumin da kuma zai ce bismillahi kaga bai taka ruwa ya tafi ko bai tayi sama ba ka caje yi zuciyarsa ne Allah bai gama wanke ta ba eh duk izmin lala azumu na duniya anan ya kare eh duk malamin da kaji an ce wani yana tafiya kan ruwa wani yana tafiya sama wani yana kaza bismillah ne kana bismillahi shikenan sai dan zuciyar ba ta yarda da Allah ba to yi ganan kuma dama wannan akwai rayin yarda shi ya sa annabi lokacin da zai fice kogin nan yaye da za a hukan kogin ya fice cewa bismillahi wa billahi da haka annabi ya ketare kogin ya fice ce to al'umma na kowa ya haka ba haka yace ba to ai daga ran nan kurin ya koya ne duk wanda yayi wannan da imani zai fice kur to ismillahi al'azam ne wa qarar kabu fiha bismillahi mujriha Allah ya ce kun ce bismillahi jirgi zai tafi bismillahi marsiha da ita za a tsaye da jirgin to kun ji ismin annabi nuhu ya aka yi gaba kaɗan inna rabbi la ghafurur rahim inna rabbi domin shi ubangiji la ghafurun Allah ne gafara ne rahimu mai jin kai ne haisu lam yuhlikuna yayin da bai halakar da mu ba wa ya tajari bihim fi mawjin kal jibal wa ya tajari da zaka samu daman gani Allah annabi yake ba labari Allah yace ya rasulullahi da zaka ga jirgin annabi nuhu tajari bihim min mawjin jirgin yana tafiya ne akan kumfa Allah ya ce Allah ne san ka ganyi a nesa ka ce kal jibale kaman dutse tundumun haka fi irtifai cikin daukaka wal azam da girma jirgin yana tafiya Allah kuma ya gama hukuncin sa ya aka yi wala da nuhu ibnahu wa kana fi mazlin ya bunay kam mana wala takum ma'al kafirin ai da annabi nuhu ya haka yau ya ga sai ga dan sa Allahu akbar malam aya sako ya gaba shi ne sai annabi nuhu ya ce ya bunai yana sunansa kana'an wa kana bidin ma'azirin ai an anis safina bidin anis safina ce baya cikin jirgin yana waje ya ce dana ya bunai yana zo nan fa zo zo anan matsira yake wala ta kuma da kai birina in baka zo ka hau jirgin nan ba ba kana tare da kafirawa qala sa'awi ila jabalin yasimuni min alma sai yaron ya kada baki qala yace sata awi zan taro ila jabalin yace ga wani dutse can a kun fa ya gani Allahu akbar yace baba ai ga wani dutse can yasimuni yamna ni zan je in hau tsoron ruwan dutse min almai in na hauruwan ba zai cinye ni ba haka ya gaya baban ya ya annabi nuhu ya qala la asma al yawma min amri llahi illa man rahim kala sai ce karka je can gurin la asma al ai ayo ba tsira ko ice ko dutse ko mai gani ayo ba maganan tsira Allahu akbar min amri llahi daga azaban Allah ba wanda zai tsira illa man rahim Allah sai dai wanda Allah ya ji kansa ya zo ya ga wannan jirgi kowane masu wannan Allah zai kare shi وحال بينهما الموج فكان من المغرقين maza daga nan Allah ya ce ina mala'iku ya ce ku je ku- ku je ku halakan man da dan inji Allah ana zuwa jibril ya zo da mala'iku ana zuwa aka sa kumfatin dimmu saboda tsakanin ɗa da uba kar ya ga ɗan yana ganin ɗan sai ga wani kumfa ya raha yake mala'iku ne kumfan nan ya sama annabi nuhu yana yana saurata da kumfan ya ɗan ana ɗaga kumfan mala'iku suka danna ɗan ƙarƙashin teku da kumfan na ya lammu ya kwanta suna kan jirgi da ya ga babu yaro ya tafi babu ai wanda ya saba Allah abin da yasa Allah ya haka bari ku ji dalilin ka daina cewa ni babana malami ne ko kakana malami ne kai kana saba Allah da za a bar wani dan wani da wannan yaro a bar hidan babansa amma tun da layin ya sha bamban Allah ya raba dan annabin Allah ya yi abin da yake so Allah bai bar yi ba to ina wani kuma ne mutum shine wannan a wannan shine dalilin wannan da za a bar wa wani wani to da ya nemi alfarman dan sa bari Allah ya ce a dan naka ai aikin sa ba irin na bane gaba kadan zai faɗa na'am وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء وقيل مم.
وقيل الماء وقلي الأمر وسوت على الجود مم.
وقيل بودا للقوم الظالمين wanda zai yin haka Allah madaukakin sarki ana yin wannan wahala ba ya tsare tsakaninsu da kumfan sirrin kuma da ya tsare tsakani da kumfa akwai sirri duk lokacin da ɗaya wani laifi to in za a yi masa in dai uban yana raye a ga tsakanin Allah yana son haka eh ba hijabi ba shamaki ko laifin kisa ɗaya yi in dai a gaban uban za a kai dan to kai da ka kai Allah zai jarrabe ka ko Allah bai yi haka ba sai da ya ga soyayyar da take tsakanin mahaifi da ɗa Allah ya ce bai kamata a tsira ƙarara ba shamaki mu kai ɗansa ba sai da aka yi shamaki da kumfa sai ya za ko wani abu ne aka yi a ce ɗa ya yi laifi da uba to ina tabbatar muku a sa hijabi a tsakani kuma ko gobe abu biyu yana da wahala idan mutum ya sa mahaifiyarsa gaba yanzu mahaifiya za ta rasu sai Allah ya ɗora ma ko ka kula da wannan a ko wani bukata za ka dan sa ya tukunta rasu amma a gaban ka mahaifiya ba za ta rasu ba ai ba Allah baya haka eh in dai mahaifin mutum zai rasu mahaifiya ko mahaifi wallahi yana gaya ma ko gengedi ne dan kaɗan zai ɗauke ka a ko dan fitsari za ka je ka ɗauko na abu a ɗan wannan mala'iku sai sun yi madda a bayan idon ka tukun za a zare ranta saboda soyayyar da yake tsakani kuma ita mahaifiya in dai ɗanta zai rasu ɗanta na halal malak to Allah ya yarda ko ta juya baya ko Allah ya ɗora mata bari ko wani bukata zai taso kafin ta zo ɗan amma ɗa a gaban uwa baya rasuwa eh saboda Allah me baya so a ce abin ba tausayi shine Allah ya ce wahala bainahuma al-maut tsakanin ɗa da uba bai kamata a halakar da shi tsirara ba a'a a sa shamaki ba wanda ya san soyayyar da yake tsakanin ɗa da uba sai Allah da yayi babu duk yadda kake tunanin kana ga tsakanin uba da ɗa ko ya ce a yi wa ɗansa kaza a'a kullum za ku yi abin ku yi a idan uban amma soyayyar da Allah ya ajiye wa ɗa da uba ɗin to ba a iya lissafa shi kuma mu ma na yanzu to hakan yana da kyau ya zama an yi hijabi kuma ɗa da uban nan ba ma na mutum ba ko na dabba ko na dabba haka ne ba ma wai sai na mutum ba don mun samu tarihi a hadisi wani bawan Allah ya ga saniya saniya ne da ɗanta ina ji ai kun sani ko ya karanta hadisi uwar yana kallo ya kama ɗan ya yanka ɗan saniya ya gama yankawa ko Allah cikin ikonsa hannun sai ya bushe ku duba hadisi za ku gani a littafin nuzatul wa'izina ko nazirina yana yankawa sai da yana yankawa sai hannun ya bushe ƙarau so
to daga nan Allah cikin ikonsa akwai hasbiya ta yi yaya kan itaciya kurin sai ɗan ya zo ya faɗo wannan mutumin kuma ya ɗau ɗan hasbiyan nan yana miyarwa sai Allah ya miyar masa da hannunsa haza ne haza kun gani to ko dabba haka saboda haka ga wani saniya da ya kamun da ɗanta na ce wannan sai dai su mutu haka wa zai yanka mun kuji a banzan zai yanka uwar ya zama man laifi ko in yanka ɗan ya zama laifi sai ta bari mu ga abin da Allah zai yi wannan dai ni ba zan baka ba ni ba zan yanka ba ni ba zan yanka ɗan ba ba zan yanka uwar ba sai dai abin da Allah ya yi to haka dabba ma dabba ma an ba tausayi in kai haka yasa duk mutumin da ya riki yanka dabba aikinsa ai ba za a gama lafiya ba ai yi mana a cikin haka din za a game da irin wannan kuma ko dabba ne yayi yawa akwai kwari ai in haka ne akwai kwari sai kaga mutum hankalin in ba sa'a ba yayi in ba mai imani ne na gaske ba sai kaga ya tabo ai eh yasa ba zai zama sana'a kullum a cewa na zo ka dinga yanka dabba ba layya ko wani abu ba dindindin ko irin na mahauta ba imani ka sa wuka ka sa wuka ka sa wuka a ai ba zai yi ba ai. Allah ba zai barka ba saboda haka a dinga kiyayewa duk wannan yi ne amfanin karatun Allah baya abin da ba dalili to kun ji dalilin da yasa annabi nuhu bai gani ba Allah ya halaka da ɗansa na'am وقيل يا أرض ابلعي معك ويا سماء وقلئي مم.
وقيل الماء وقلي الأمر واستوت على الجود wakila ya an rubla imaki da Allah ya gama halaka da mutane to ruwan da ya sauka a ƙasa Allah ya ce ke ƙasa ki haɗe ruwa amma na wanda ya fito a cikin ki kadai Allahu akbar.
kar ki haɗe ruwan sama iya ruwan da ya fita a ƙasa ƙasa ta bude ƙofofinta ta haɗe iya nata ina sama Allah ya magana da sama ran da ya ce uku ne ma ki cire ruwan ki ki mayar yadda ruwan ya sauka haka ya tashi sama ruwan da ya sauka a ƙasa yayi sama na ƙasa yayi ƙasa na sama yayi sama sai Allah Mm.
uku da yi ma ki cire ruwan ki amma ban da na ƙasa kan ka ce minti ɗaya duk duniya ba ruwa sai korama sauran da ya kwanta shi ne yau Allah ya mayar da man- ya mayar da mana shi korama wajiral ma ruwa ya karanci to annabi nuhu kuma ina zai sauka duk dutsen duniya ya daga kai suna kowane dutse yana cewa annabin Allah da ma ya sauka a kaina wannan dutsen yana tankawo wannan dutse yana tankawo sai ju- dutsen judi yace mu kuma asuwa muke ina darajar mu da annabin Allah zai sauka kan mu judi a dalilin tawari'un ta ne annabi nuhu Allah ya ce masa wata wal alal judi a duwatsun duniya wanda ya mana tawari'u judi ne ka je ka dira akan dudi sai annabi nuhu ya je ya dira akan judi yana sauka akan judi shikenan sai ya tambaya to dabbobi a cikin ku wanne dabba ne a cikin ku zai je zai je ya- ya gane mana labarin ƙasa ruwa ya hanye ko bai hanye ba shikenan da farko zakara haka aika zakara da ya je ya je sabgan sai gidawa annabin Allah yana jira da zakara yanda kowane tsuntsu yake taya haka zakara yake zakara ya ga wani sabgan sa bai dawo ba yace ya kai zakara ya gidawa annabi Nuhu ya masa addu'a tun daga nan zakara bai tashi sama ba dalilin da yasa kuma in kana jin mura ake cin zakara ita zakaran amana ta ci na kahuhu na annabi Suleiman yau wata faqada daira zaka ja mana can.
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من to الغائبين lokacin an yi wa annabi Suleiman haka an masa inuwa sai huda huda ya zo gun zakara zakara ya ce eh duk Allah kamar izini mana ka dan bude fukafukinka haka zan je yawo na dawo kar annabi Suleiman ne ta nan rana ya taba shi ya ce to zan maka shikenan sai da huhu ka huhu ta tafi kurin saboda iskanci sai ta dan janye fukafukin annabi Suleiman ya ga rana ya daga kai ya ce mali ra'al huda huda ina huda huda yake am kana min al-ghaibina Mm.
a nan ne to yake nan da ya dawo huda huda ya kwace kansa sai zai samu zakara ya ce yanzu zakara amanan da muka yi da kai haka zaka mun ya ce a to ka bar ni ina yan wahala ya ce zan rama da kyau ana nan sai mura annabi Suleiman hadiya hadiya da mura sai kahu ya zai ce annabi Suleiman kana so ka warke ne ya ce ina so ya ce a yanka ma zakara ka ce ya ce in ban warke ba ce ka yanka ni in dai ka ci zakara baka yanzu da kama mun zakara wala yi kuma kar sayo ولا يهيق المكر سيء to ga إلا shi بأهله duk sai mutum ma girji kanka zai dawo ya ce a yanka aka kama zakara aka yanka aka sa barkono aka sa shata da ya ci kuma Allah cikin iko zai bada sauki shine sanadiyar da yawan kana jin mara ake cewa yanka zakara wannan a dalilin annabi Sulaiman ne Allahu akbar.
wancan kuma ranin tayin sa malamai sun ce a dalilin annabi Nuhu ne to daga nan annabi Nuhu sai sake aikata tabara ya ce ta tabara ki je mana ki min yawo a ina za mu sauka ta tabara da ta tayi ba inda ta tsaya sai Ka'aba Allahu akbar.
da ta je Ka'aba ta sauka to Ka'aba a lokacin tabansa ja ne ta tabara ta sa kafafunta guda biyu a rairayin nan a taban Ka'aba tana daga kafanta ba inda ta tsaya sai gurin Annabi Nuhu Annabi Nuhu yace kasa ruwa ya janye ya janye yace eh me alama yace duba kafata har yau ka duba kafan ta tabara za ga jajir wannan taban ne ka gani yace eh, yace haka kika min hidima yace to in Allah ya yarda gidanki ma wani ne zai miki ko gida ba za ki yi a duniya ba shi ne ya ke zuwa ta tabara gidanshi a soro a dalilin ta annabi nuhu daraja sai ya aike to ta tabara ya bata gida dole dan adam din za ta yi kasan dalili dan adam sai wa hidima ko to dole ƴaƴan annabi adam sai sun mata baban ƴaƴan annabi adam ƴaƴan annabi baban mu annabi adam sai wa hidima mu kuma ƴaƴan dole sai mun yi wa ta tabara hidima wannan kuma sauran ma daga nan suka je Ka'aba suka zauna shi yasa har yau in ka je Ka'aba suna nan ran da kuma annabi ya kai budin maka tattabaran ne suka ce to ku zo mu ma mu yi wa annabi muhammadu gudunmawa sallallahu alaihi eh annabi ya ci maka da yaƙi duk tattabaran nan suka yi haka akan annabi abin da tsuntsaye suka yi wa annabi suleiman suka ce annabi muhammadu ka shaida yau mu ma mun maka Allahu akbar annabi kuma su na su na annabi muhammadu tattabaran haka suke haka suna haka ƙasa iska sama sun tare rana annabi ya daga kai ya ce to Allah muku albarka na gode na gode shi yasa an kaje maka in za ka sai alkama ba haka kurin ake zuba a tattabaru ba hidimar da suka yi wa annabi Na'am.
to ni ma mun muke albarkacin ke shafe mu shine tattabaran sai ka kawo albasa a a alkama ka zuba mata to wannan shine lokacin da yayi wata wata alal judi annabi nuhu ya sauka a tsibirin judi lokacin da ya sauka alƙaryar sunansa samanina ku duba littafin da ake kira qasasul anbiya alƙaryan mutum tamanin maza arba'in mata arba'in ne alƙaryan farko a duniya tamani na mutum tamanin to ya Allah ya gaba kaɗan وقيل بودا للقوم الظالمين sun yi nisa wayannan mutane na annabi Du- annabi nuhu kaman ba a yi su ba mm.
ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين wana da nuhu annabi nuhu ya kira mahalicinsa ya ce ya rabbi inna bani mina ne Allah ɗana ka na ana ahalina ne kamun alkawari za ka tseratar da ahalina wai na wa daga lagu alkawarin ka gaskiya ne ba sabani amma dai da kumfa ya kwanta ban ga ɗana ba wa anta akamul hakimi ne kai ne sarki ne hukunci wanda ka bi kowa sanin hukunci Mm.
قال يا نوح إنه ليس من أهلك ya ce ɗana ne Allah ya ce ba ɗanka ba ne haka suka yi da Allah ya nuhu innahu laysa min ahlik to fa annajina wani kaulin malamai suka ce baya daga ahalinka da za a tsere da au min ahli dinika innahu amalun إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم innahu amalun yace Allah yace baka ganin annabi nu aikin dan naka ba mai kyau bane ba irin naka bane gair salihin ai dan naka kafiri ne fala ta daga yau karka ƙara tambaya na ma laysa laka bi ilm abin da baka da sani a cikin sa haka Allah ya gaya masa inni إني أعظك أن تكون من الجاهلين yanzu ga Allah ya ce ina ga darajan ka fa ina kiyaye ka an ta kuna min aljahilin an ka zo fassara sai ka ce kar ka zama daga cikin masu rage wa kanka lada Allahu akbar yadda Allah ya gaya masa in ka gaya annabi Allah kai malamin ka zama kafiri maganar Allah ne sai ya gaya masa ba kai kuma yau ka gaya masa ba in ne zuka ina kiyaye ka annabin Allah an ta kuna min aljahilina kar ka zama ba kana daga masu rage wa kanka lada an kaba da aka sai ka tsallake gurin قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم Kala sai annabi Nuhu ya ce ya rabi ya ubangiji a'udhu bika ina neman tsari gare ka daga yau an azaluka insha Allah wa Allah ba zan tambaye ka ba ma laysa li bi ilm abinda ba na da sani a cikin sa mm.
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الكافرين wa illa Allah in dai baka min gafara akan wannan magana da ya fito a baki na ba fara da minni wanda nayi sakaci wa tarhamni Allah ka ji kaina akun me- zan zama ina daga cikin masu ragewa kaina lada mm.
قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن to معك sai da suka gama haka da Allah Allah ya ce to shikenan annabi Nuhu ba komai na yafe maka da ma ni ne mai yafewa Allah sai masa izini ya ce to uibi yanzu ku sauka a jirgin ruwan duk wannan abin da suke suna cikin jirgin ruwa ba sauka ba ai sai Allah ya baka izini daga ba izini ka sauka mutuwa za a yi Allah ya ce da izini na uibi ku sauka kasa bi salamin kuma saukan da za ku yi cikin aminci aminci kuma minna a gare ni wa barakatun kuma za ku sauka da albarka da yawan alkhairi alaika a gare ka wa la umami mamman ma'aka da al'umman da suke tare da kai na'am وأمم سنمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم to sirrin da yake cikin wannan aya na'am Allah ya ce wa umamu wannan al'umma mutane 40 din nan dama a duniya maza 40 mata 40 mumine Allah ya ce sanumatihum fi duniya a cikin mutanen naka wasu za su ji daɗi a duniya su mai masu minna amma a cikin 40 din nan wasu dai za su shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh ka daina gani wato kafirci da gurin Allah yake da kafiri zai zama babu a duniya zamanin annabi nuhu ba kafiri ko daya duk an halakar maza arba'in mata arba'in musulmai mumune arba'in maza mumune mata amma Allah ya ce wannan arba'in din tamanin za su haifi zuriyar da dai wasu dole sai na sa su a wuta subhanallah dan na rage wutan sai ya cika kuma dole wasu su kuma su zama kafirai to kafircin ma nufi ne na Allah da a duniya zai zama ba kafiri a wayannan mutanen da ai kaga kafiri ya kare to yau da kaga kafiran nan daga ire-iren wancan ne har yau ya kai wannan Allah ya ce mun yi alƙawari wasu za su yi ga aljanna amma wasu zuriyar da za a haifa kuma Allah ya ce wuta za su wannan kuma haka na rubuta in ji Allah تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك tilka wannan labari da muke barwa wancan nan wannan labari ya Muhammadu ya Rasulullah Allah ya ce min an bayar gaibi labari ne na boye ba wanda ya san labarin sai dai Allah Allah ya ce muna baka labarin sa ne ya Rasulullah ba da banza wani Allah yake cewa تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك labarai ne na gaibu muke wahayi zuwa gare ka ya Rasulullah ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا kafin kafin mu bayyana ma Allah ya ce baka san su sai nan muka bayyana ma labarin ka sani haka zaka faɗa in ka zo karka ce a nan sani ba a kafin mu bayyana maka mu sanar da kai ai da baka sani ba amma da muka zo bayyana ma ya rasulullahi kaga muka sanar da kai muka sanar da mutanenka labari ne wanda da can aka yi da dadewa haza in ولا fasike قومك من قبل هذا مم.
فاصبر مم.
إن العاقبة yadda للمتقين annabi nuhu ya hakuri da mutanensa ya rasulullahi fasabir kai hakuri ya rasulullahi eh kai hakuri ina al'aqibatul ba kaga ƙaryen gidan godiya lil muttaqina sai wanda suka ji tsoron Allah وإلى عاد نكاهم هدى to Allah ya ce yanzu an fita daga mutanen annabi Nuhu kuma dama guri da yawa Qur'ani Allah ya faɗa kuma za a yi magana akan mutanen Adawa na annabi Hudu sai daga nan kuma za mu yi addu'a ga uku da rabi ya kusa sai addu'a saboda yau juma su Adawa yanzu su Allah zai bada labarin su to ba- faɗi mu ji labarin su وإلى na عاد نكاهم هدى Allah ya ce wai shin ba mu ba ku labarin Adawa bane a kawun Huda mun ba ku labarin mun aiko musu dan uwansu annabi Hudu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله annabi غيره hudu ya ce ya ku jama'a na ibudullah wahdahu kuma wuta wa Allah shi kadai fa malakun me ke gare ku ne min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji fa idan ba hi ba mhm.
إن أنتم إلا in مبترون antum ku ba kowa bane abotan da kuke gumaka illa mautaruna kiran ƙarya kuke ba gaskiya ba mhm.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا sai annabi hudu ya ce ya ku jama'a na ni fa ban tambaye ku lada ba fa shine illar wa'azi duk malamin da yake wa'azi yayi koyi da annabawan Allah azkur alukum alaihi min ajr in najriya illa ala Allah duk mutumin da zai yi wa'azi ya ce kuma mun kuɗi to layin da Allah ya ce abi kuma an bari kamar yadda ɗalama gaya mu in za ka yi wa'azi ka zauna ka yi da niyyar Allah ya biya ka eh ka ce Allah wannan aiki da zamu yi na lada Allah ka jibinci nauyinsa ka sa hannu a hammatanka ka bari shi Allah shi ya san yadda zai maka amma kana karatu ka ce sai an ɗau wa'azi na sai an ɗau nauyi na sai wani ya bani to malami za su game da Allah eh ba a san ci da addini duk mutumin da zai ci da addini dan wuta ne eh karatu da sanarwa da wa'azi addini ne kuma ka ce sai a nan za a samu abinci a ce to kuma an yi gaba ban bala'i amma lamarin Allah a taskar Allah kana yi wani ya ce Allah za ta malam ga naira ɗari wani ya ce ga ɗari biyu ba tare da ka roƙa ba wannan haƙƙinka ne amma ka ce da mutanen sai sun biya ka to a nan illa ta ce sun biya ka Allah ne zai baka an biya ka babin da Allah zai baka saboda haka wannan yi ne kuma duk mutumin da zai ce mutane su bayi to ta ina zai faɗi gaskiya Hmm? in baki ya ce hausa suka ce dole ido ya ji kunya wani ya zo ya baka nauyi mutum za ka ce kar ya yi kaza kuma ya biya ka sannan kuma ka ce kar ya yi abin ya bari ai ba zai yi ba zamani ya zo yanzu ana cewa ai masu gaskiyan ma nan gaba zai ai na ku ki gaskiyan kana kin gaskiyan Allah zai kashe ka ya kawo wanda zai faɗi gaskiyan baka riƙe Allah komai ba Allah nan na da dai yau ma hi ne kuma abin da ya ce a yi din nan in ana so a zauna da hi lafiya wallahi sai an yi kuma duk abin da ya ce a yi a ce ba za a yi ba to Allah zai kawo wanda za su yi abin ko baka rage Allah komai ba ai ya kara ɗari da ya fice ba mu bane wasu bayan Allah ne ba mu san ma wanda suka rayu a nan gurin ma da muke karatun ba an ɗari yayi in ba da gaske ma wani labarin mu ma sai an bayar wani sai an ce an yi karatu a nan ma wani labari ma an ka bayar za a yi mamaki haka rayuwa take to saboda haka duk wanda yake higa wannan hanya zai wa'azi ya ce a ɗau nauyinsa ko wani ya baye kuɗi ko wani ya yi kaza to dai abin ba na Allah bane in dai dan Allah za ka yi to ka koma ka zauna dan Allah ka yi dan Allah ka ce ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce amma muddin kuna son kayan su wallahi wallahi ina gaya muku sai sun yi nasara a kanku hajjaji wani yusuf al-saqafi mun karanta a tarihi na al-bidaya wan nihaya wasu malamai ne Allah ya ajiye su suna da yawa sun kai dari daga sarki azalimi ya zo azzalumin sarkin suna addu'a ba zai dogon kwana ba sai ga sarkin ya mutu malaman aikin su kenan to sai Hajjaji ibn Yusuf ya ji labari ran da Hajjaji ya hau mulki ya zama gwamna aka ce fa ko su malamai fa in dai suna nan ba za ka yi dogon kwana ba in dai kai azzalumi ne yace aho yace zan yi maganin su ai yace to yi kenan sai da nan da ya hirya abinci bayan ya gama hirya abinci Hajjaji ibn Yusuf ya ce "A kira min wannan malaman na duk su zo wannan masu yi wa mutane addu'ar su mutu ina neman su aka kira malaman suka zo ala gafata mana ala gafata mana kaza kaza ya zauna da su akram Allah abinci ne ya hirya musu hidima ya hirya ya dan kuɗi ya ba su ya hirya ya ce saboda mulki a- harka ta mu ce idan ba ku ba za ta yoyi ba ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe kuna ban shawara kowa ya ci abinci ya cika cikinsa ya riƙe kuɗi ya ce to da ka ba addu'a nake so ba ba an ce ku ne kuke wa mutane addu'a ba duk addu'ar da kuka yi mutane za su mutu yace to daga yau ku je ku yi wannan abinci na da kuka ce haram ne kuma haram din nan a jikin ku sai ya zauna shekara arba'in duk abin da za ku yi ku je ku yi yace zalunci na yadda na ga dama zan yi yace duk addu'ar da za ku yi ku yi suka yi ta yin addu'a suka yace haram din da kuka ce shekara arba'in zai zauna a cikin ku yanzu yace zan gama mulki na lamun lafiya shi kenan abin sai rana ɗaya suka ce ɗaya na sarki babu sun riga sun halaka to kuma wai kai yau har malam ya kana karanta Qur'ani wai ai sai gwamnati ya san ni to yi kenan ka je ka yi duk abin da kai Allah baya so wannan shine illar da ake gaya muku malami ya nisanci sarki ba wani abu ne illan ba wannan kaɗan ne a illan ba wani guri ba nan Kano Kano an taɓa yin wani shekara aka yi ruwa ya gagara ruwa sai da aka je sace ba yi ruwa ba ne aka je gun wani malami da aka je ala gafata malam ruwa ake so za a roƙa ya ce ni ya ce yi ya ce na da na ce da Allah ayi za a yi yanzu na ce da Allah ayi sai an yi sati aka ce alaga ta malam ya ce wala gidan sarkin haka yi miyan taushe kanshin yana bi ta jidana ya ce Allah ya ɗauke min daraja ta eh kanshin miyan taushen gidan sarkin yana bi ta gidana ya ce na Allah ba matsala bai san sarki ba sarki bai san shi ba wannan sun zauna lafiya in ya ce da Allah ayi za a yi da aka je yana gona aka sami aka ce gahi gahi ya daga magirbinsa yana noma ya ce to Allah mutane sun nemi ruwa ayi ya ce ranka ya dade ya ce mai martaba ya ce to fa sai dai kai sauri zuwa gidanka bai je gidansa ba kwana bakwai yayi a wannan bukar ana narka ruwa to amma ku ana gaya muku malamai ba kwa ji wai sai ka ce sai gwamnati ya san ne sai wani ya san ne ina za ka yi daraja agun su ka yi amma fa ka sani agun Allah yadda kai daraja agun su haka zai zube naka yadda a can kai daraja anan kuma haka daraja za ta zube saboda haka duk wanda zai yi dan Allah ko an baka ma kana a bari a bari da kyar wanda an baka ma agun kan da dama ka rabar ai mu haka muke yi idan yanzu mutum ya kawo dubu ɗari ya kawo min to zan yi dabara kuma ku ci eh a to ma je lahira duk za a tara mu guri daya amma ka je ka ci abu ya kare a kai kadai imamu dini eh? wanda ya kawo ma ma ka raba wannan almajirin ma ya dan loba wannan ma ya loba wannan ma yana ciki in kun je can dai kare jini kuri jini a dan samu sauki amma a kurin kai kadai in kuma nan gaba zan ba ku ki karba to sai a ba wani na gefe haka za a yi Allah ya ba da lada to labarin yana da yawa malami ya kiyaye to mu ja wannan uku da rabi ya kusa dan يا قوم zamu لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني ya ga ila jariya ni la dana baya gun kowa ila alal ladhi fadarani sai dai sarkin da ya halice ni أفلا تعقلون yace yanzu a ba kai hankali ba duk mutumin da sarki zai dau abu ya bashi yana murna to in Allah ya da sarkin shi zai kai ka wannan shine illan sarki ai eh ka zauna da su su baka in ba su kai ka ba to ku halaka idan bai halakar da kai ba kuwa ka fi karfin sa to abun Allah za ka halaka inda dama kuma ba zai barka ba eh saboda ya riga ka san sirrin sa ai ba zai taba yarda kuma ka san sirrin wani ba wani ya san sirrin ka ba in ya gama amfani da kai kana jin daɗi ni malamin sarki ne ya gama amfani da kai ya kwaye abin da ya kwaye to nan gaba dai zaman ka lafiya ko ka zama makahu a gunsa ya kyale ka ko ka zama kuturu ya barka in ba wannan za ka yi ba to maza ka tayi ka ce ranka ya daɗe zan koma can karkara haba wane a bayan wannan za ka zauna a a can akwai yara na ne to in ka je karka zo wannan ne zai barka wallahi amma sarki ya zama kasan ya san kasan sirrinsa sannan kuma ya bar wasu su san sirrinsa mai yiwa da kai za a yaƙe ba zai yarda ba akwai lokacin da ya zo albida wani haya birnin bagadaza duk bagadaza aka daina wa'azi sarki ya ce kar kowa ya wa'azi kar kowa ya yi kowa kar ya yi wani malami bai daina wa'azin ba yana yi aka kama aka kawo gaban sarki ya ce duk wanda bai gama daina wa'azin ba a sare wuyansa malami ɗaya bai daina wa'azin ba a misira ne to yi ne aka kama aka kawo gidan sarki za a yi wa sarki iso in aka yi iso sannan a je a yi wa sarki iso sannan a shiga da malam mai izan yana higa kudin yabo bayan mai izan sudab sudab ya je ce alaga ta malam mun zo da mutumin nan sai sai ce gani nan munafiki ka ji tsoron Allah kai ka sa garin nan kaza kaza ya hauyi yana dukan sarkin nan da wa'azi ya ce alaga ta malam to ya hakuri don Allah yi irin ka bai kamata a hana ka wa'azi ba kaman kai da kake da kima ka zauna don Allah malam za mu yi tattaunawa kan ka sai aka je kai malam ya zauna sai sarkin ya ɗau dinari dubu ya ba wannan mutumin ya ce to kai ya aka kai goma da mala ya ce wallahi ban tsammani ba na yi go kenan kurin tsinab ya bi ya ce to za mu yi maganin sa ya ce to hike ne ce yanzu ya za a iya ce abin da za a iya ce ga dinari dubu in ka je ka ce da Allah sarki ya gane kuskurensa ya yi laifi saboda haka kuma wannan dinari dubu a je malam dan bukatan da ya kamata a je a kai wutan gabanka in ya karbi dinari dubin nan yana fita kofar gida ka ce da masu takobi su sare wuyarsa ya ce ai zai gamu da sharrin aka yaka aka hirya sai aka zo aka bayi dinari dubu malam ya zo ala gafata malam ɗaziya sarki fa ya gane kuskure ana faɗa shi ma sarkin sai ya zo ala gafata malam wannan abin da ka faɗa gaskiya ne hakan haka ne haka ne malam amma mun tuba ba za mu daina ba duk Allah kuma mun san nauyi da jama'a da yake karkashinka ba wani abu bane da na so na baka abu mai yawa amma hakan bai samu ba don Allah a yi hakuri da wannan yace me wannan din yace a dinari dubu ne yace a baka yace a ai kama na bana bukatan kuɗi yace a wai saboda ƴan uwanka yace shi kai ba ka da ƴan uwa ai ƴan uwanka sun fi ƴan uwana sai ka ba ƴan uwanka maganan banza yace ai munafikin da yake cewa kai munafiki ne munafikin ne ka ba ƴan uwanka ai sun fi ƴan uwana kaji munafiki za ka ce za ka ba ka kosar da yan uwanka maganan banza kenan ku bani guri in fite ya da ya fice ya tafi sai ya ce ku rabu da ya huta da sharrin mu mun huta da sharrin sa Eh, ku kyale to kaga yanzu wannan karban abin sarki me zai ja masa haruna rashida zamanin sa yana gazar mulkin sa ya kira wani malami ya zo fadar malamin bai taba zuwa ba kowa yana ce a himarna ya zama sarki shekara biyu ya yi malamin bai zo ran da malamin ya biya tsaye ya ci alaga ta malam Allah ya bamu wannan nauyi wannan daraja kuma duk malaman ƙasar nan sun zo sun taya ni murna alaga ta malam kai yadda nake da kai ba ka murna ya ce me ya zama murna ni sai dai ma ta'aziya duk wanda suke karkashin ka wannan alahira sai an muku shari'a da su azzalimi ka ɗau kuɗin gwamnati kana sa riga sabi kana sa kaya kana ci kana ya har zan ma ta'aziya so kake laifin kai shafe ni sai dan sai tayi ya zabura ya tsaya yaron yana tsuma sai ya ce ta ala gafata malam ga dinari dubu nan duk Allah duk annaba karba ya ce a ba zan karba ba ya ce wallahi tallahi sai ka karba sai malam ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan karba ba sai yaron ya zare takobi ya ce amirul mu'minin zaka zaka fara koyaya amirul mumini ne ce ka karba ka ce ba za ka karba ba ya ce wannan waya ka ce ɗansa ne ce bari in gaya ma ubanka yana da abin da zai yi kafara ni kuma da na rantsa ya ce da me zan yi kafara ubanka ne zai yi kafara ba ni ba ubanka ya ce na rantsa ya ce ubanka yana da abin da zai cire ya kafara amma ban da ni ni mai nake da yi dole ubanka ne zai yi ya ce wallahi ba zan karba ba ya ce da aka za ka gaji buwan naka aka aka ce ma ka yi na ɗauka yi ne munafiki a kai ma mutumin banza ne ya ce da algaba da malam tun da baka son kuɗin nan ina neman alfarma duk abin da kake so zan ma yace to alfarma ɗaya nake so menene ɗayan yace kar ka ƙara ƙira na sai na neme ka sai na zo nan kar ka za a neme ni sai ka gani yace to in ko zan ganka ni ko wallahi har duniya ta yi ba za ka zo nan ba in sai na ganka a nan to har duniya ya tayi kai ko ba za ka zo ba nan suka yi sallama ya tayi ya fita amma kun zama mallam mallam kun je gun mutane su ba ku kuɗi za ku yi wa'azi ba ku karanta tarihi to duk wanda ya shiga karkashin sarki bala'i ya shiga yi ba ku sani bane da ake cewa ku yi nisa da sarki rahama ake muku kana kusa da yi ba za ka gaya masa gaskiya ba ka ki gaya masa gaskiya ka halaka ka gaya masa gaskiya ya halakar da kai in Allah ya ara masa rana a kanka to wannan shi ne duk malami in yana karatun wannan na Allah da annabi ba sai kun haɗa kai da sarakuna ba ku yi don Allah to sai Allah ya ba ku gudunmuwa da yarda a gare shi ne Allah yake cewa ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم مم.
ولا تتولوا مجرمين daga nan ne ai bayan ya faɗi wannan ya ce ya ƙaumi izarhiru rabbakum sai da na alibin abi dalib mutane ne guda hudu suka je gunsa ɗaya mutumin ya ce amirul mu'minina ka roƙon min Allah ya ban arziki sai ya ce ka je ka lazamci a sagafarar lahi sai ɗayan ya ce amirul mu'minina ni kuma gafara nake so Allah ya min ya ce ka je ka lazamci a sagafarar lahi sai ɗayan ya ce amirul muminina ni kuma aljanna nake so Allah ya sa ni ya ce eh ka je kai astaghfirullah sai ɗayan ya ce amirul muminina ni yaya nake so Allah ya bani ya ce ka je ka lazumci astaghfirullah sai suka ce ya za a yi mu hudu duka mu roƙe ka bukata daban-daban kuma ka ce ni astaghfirullah ne wancan ayan yake cewa fa qul فقلت tusabbiruni استغفروا ربكم مم.
إنه كان غفارا يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا sai kenan na ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم biyar أنهارا ya samu malakum ما لكم لا ترجون لله to وقارا wannan shine sirrin astaghfirullah idan ana neman ruwan sama a gari in an taru sai a ce astaghfirullah astaghfirullah inda kun yi dubu saba'in ya isa eh sannan idan dukiya kake nema kai ta astaghfirullah idan yaya kake so Allah ya baka kai ta astaghfirullah idan rahmar Allah kake nema kai ta astaghfirullah idan aljanna kake nema kai ta astaghfirullah to yi ne annabi nuhu ya ce da mutanensa saboda ganin haka Allahu fa qul tastaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana summa tubu ilayhi ku tuba ku koma zuwa ga Allah yursilu samaa يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيكم قوة إلى قوتكم to sai ya ce da su yursilu samaa alaikum midrar a sama za a sauke muku ruwa mai ɗarsuwa to duk da haka su ba daɗin za su ji ba mutane ne mai ƙarfi sai ya ce musu wa yazidukum quwwatu ila quwwatikum Allah zai ƙara ƙarfi akan ƙarfinku kuma wannan ma'ana biyu ne da shi bari ka ji wata hikima ta Allah yanzu idan damuna yayi kaga idan kai ruwa ko gobe ka gwada fa ba abincin ne ya nuna muka ci ba ko duk ran da ruwa ya saura wallahi sai ka ji ƙarfi Allah ya ƙara ma ƙarfi wannan ayar ita ce Yi- yanzu aka yi ruwa hatsin za mu ci ka ce a to amma daga saukan ruwan sai ka ji wani karfi a jikinka kamar ma hatsin ya nuna wannan da yake nan na biyu kuma duk jinyace jinyace na zafi da ku kai asibiti duk ba zai kwantar ba in aka narka ruwa za ku ji duk jinyan yaran ma babu Allah ya ɗauke jinya wani kasala babu a jikinka nan ɗinka yana ciwo nan me daga an yi ruwa ya gari za ka ji garau wannan ɗin daga Allah ne to amma su wayannan mutane da Allah yake magana da su masu ƙarfi ne ba taɓa halitta masu ƙarfi irin su ba dan Allah ya faɗi labarin su wai za badashtum وإذا بديتم بديتم جبارين ka yi ba su iya wasa ba ba are ba idan yana wasa da ba are dan uwansa ya bude da gudu irin wasan nan na samariya da ya kayya kayya kayya idan mutum ya daki kafadan ka yayi haka sai ya cire kafadan a hannunsa kuna sai ga ya cillar sai ka ga kafadan nan ta kamar yadda ka san tantan haka zai je gab ya je fadi a wasan sun kama karya mutum suke wani ya zo da gudu ya kama gaban ka ya fanci ka wallahi cinyen ne a hannunsa Allah haka yi to saboda ransu ya yi daɗi aka ce wannan ƙarfin naku idan kun ba Allah ya zirgun kuwata ni la kuwata kuma zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfi to ku ƙara sa ayar sai ya duwa ولا تتولوا مجرمين ya ce amma kada ku juya mujirmi na kuna masu wato mujirmai kuna masu laifi masu tara Allah da wani mhm, قالوا يا هود ما جئتنا ببينا mhm.
وما نحن بتاركي عاداتنا عن to قولك labarin yana da yawa za mu tsaya iyana abinda muka ya kuskure da rai sani da karancin ilimi mu da ku Allah ya mana gafara wanda muka ya daidai Allah ya ba mu ladansa to ayi zikifar Allah sha daya Allah kai mana gafara darajar annabi Muhammadu aiwa annabi salati sha daya Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha daya daya Allah ya kara mana imani da ikhlasi ana yana kusa a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kullu huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji jama'a aiwa na basala